بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساكي هتوى أيو لاربانيكو لارباشي دقوة صفر هجرة من الله صلى الله عليه وسلم shekara 1445 daidai da 23 ga watan 8 shekara ta 2023 wannan kuma shine darasinmu na goma a cikin littafin adabu talibul ilm na dubban ɗalibin ilimi na babban malami Sheikh Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim hafizahullahu ta'ala babban limami a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma limamin juma'a a wannan masalla malami ko mai kutuba a masallaci za mu tashi shafi na goma sha hudu ai afwan arba'in da hudu wanda daga cikin ladubban da yau malam zai magana a kai wanda ake so dukkan wanda yake son a matsayinsa na ɗalibi kuma musulmi na gari ya tsira rayuwarsa ce albarka ya kiyaye shi ne silatin rahim silatin rahim sadar da zumunci ar-rahim ɗin na an ciro shi daga sunan mahaifa ne mun fahimta ko Allah subhanahu ta'ala kuma yana cewa ana rahman wa hiya rahma ni sunana Allah mai rahama ita kuma sunanta zumunci amma larabcin ka kalli yace na tsagan mata na kagan mata suna ne daga cikin sunana duk wanda ya sadar da ita zan sadar da shi da rahamana wanda yanke ta kuma zan yanke shi a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya halicci zumunci sai ya rataye ta a ƙasan al'arshi ta ce ma Allah subhanahu wata'ala ina roƙon alfarma ɗaya ka sadar da duk wanda ya sadar da ni da rahamanka duk wanda ya yanke ni ina roƙonka ka yanke shi ba shi ba rahamanka Allah ta'ala ce kina da wannan daga gare ni kuma na amince miki da haka duk mai sada zumunci yana da rahamar Allah mai yanke sa kuma yana yanke kansa daga rahamar Allah kuma Allah subhanahu wataala a cikin suratu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa duk wanda yake yanke zumunci mufsidi ne shi mabarnashi ne dan ya ce fa hal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi sai ce me wa tuqatti'u arhamakum an fahimta ko to don haka abu na farko sai mala ya ce ƙaranar lakul amra bil isani ilal walidaini wal akrabina bil amri bil tauhidi wal nahi anil munkar Allah subhanahu wata'ala ƙarana ya hada ya gwama al'amru bil isani ilal walidaini umarnin da ya yi akan a kyautata ma iyaye guda biyu wal akrabin da kuma kyautata ma makusanta kunga wannan da yana cikin zumuncin gwargwadon kusancin mahaifa da mutum gwargwadon karfin zumuncinsa kunga ko ba wanda ya fi karfin zumunci na haƙƙi kaman asalin wato iyaye da suka haifi mutum sannan kuma gwargwadon da kake da kusanci da mutum ta fuskan haihuwa gwargwadon da zumuncinsa yake karuwa wani sahabi za ku zo mu karanta da ko a cikin tariqus salihina ila rabbil alamin yana da wata lambu wata gona babba a kusa da masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ke Madina ana kiranta Bairu Ha'u lambu ce mai kyau mai ƴaƴan bishiyoyi da yawa kuma da yake da daraja ta fuskan ƴaƴan marmari duk wanda yake da irin wannan a wannan lokaci yana da arziki mai tarin yawa wanda ya isa ya kwatance da shi a cikin al'ummarsa. sai Allah ta'ala ya saukar da faɗin salanta na lulbirra hatta tun fi ƙumin matu hibbun ba za ku taɓa dacewa da aljanna ko nagarta ba har sai kun ciyar daga abin da shi ranku yake so sai Allah ya duba ya gaba da ‘ya'yan canji kuke bauta mai ba da tsokan dukiyanku da kuka san zafinta ita kuke ba Allah sannan za ku samu aljanna shine sai wannan sahabi ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu Allah ne da kansa yake cewa yana gwada mu wai sai mun ciyar daga abin da muke so sannan za mu samu aljanna manzo Allah sallallahu alaihi ce lalle haka Allah ya saukar da wannan aya kamar yadda ka faɗa shine sai ya ce to ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka san gona ta lambu ta da ake kina bairuha a ta kusa da masallacinka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kyan ruwan rijiyar da ke wannan gonan da dadin shi shi da kansa yakan shiga asalin wato gonan ya sha ruwa daga cikin rijiyar gonan sannan tana da ‘ya'yan marmari masu tarin yawa ma'ana dai dukiya ce mai tsada kwarai da gaske sai mana Allah sulasa ya ce kwarai da gaske na santa sai ya ce to na baka ita ka sanya ta duk inda Allah ya nuna maka duk inda ka ga dama ka yi da wannan dukiyar Allah ya san na ba da ita dominsa mana Allah sulasa ya ce bah ko bahin bahin bahin abun mamaki abun mamaki ye daidai ye daidai ya ce ka bada ce ce wallahi na baka a hannunka kai duk inda Allah ya nuna ma duk abin da ga dama kai da shi shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to Allah ya magonanka albarka amma zo nan ya ce karbi gonanka je ka samu ɗan uwanka na jini mabukata talakawa duk ka rabe musu gonan ka ba wani hekta biyar wani hekta kaza wani kaza duk ka ba su ya ce ladanka ya samu wurin Allah kuma ka samu ladan zumunci su suka fi cancanta da shi kun fahimci wannan to wannan na kawo sau da gane al'amarin zumunci a ko littafi da muka fara karantawa da ya magana akan sada zumunci har yadda ake sada zumunci da wanda yake ba musulmi ba idan jini ya hada so amma dai a takaice wannan malai na kawo shi a babi ne kawai da yake pointing abubuwa da za a fahimta da haka na yi matashiya da wannan saboda duk abin da muka kawo a babin ka ɗaura shi akan wannan tunanin malai ce Allah ya umarni da a kyautata ma iyaye an gwama shi da kyautata ma makusanta kyautata ma iyaye da kyautata ma ɗan uwanka na jini Allah ya dashi bi tauhidihi wan nahi anil shirk a aya ɗaya Allah ya ce a kyautata ma iyaye a aya ɗaya Allah ya ce ka kyautata ma ɗan uwanka a aya ɗaya kuma Allah ya ce kakkai masa shirka kun fahimci magana ya nuna waɗannan abubuwan da aka haɗa su da tauhidi da shirka ba ƙaramin lada bane ga meyi ba ƙaramin halaka bane ga wanda baya yin su to shi ne sai ce faƙala subhanahu domin Allah mai tsarki ya ce wa abudullaha kuma ku bauta ma Allah wala tushriku bihi shay'a kar ku hada shi da kowa a cikin bauta idan kun tashi bauta masa yanzu kun ga haƙƙin waye wannan haƙƙin waye ya fito anan na Allah wa bil walidaini ihsana na biyun kuma wanda nake so ku sauke haƙinsu in ji Allah su ne dangane da iyaye ku kyautata musu mun samu haƙin iyaye wabidil qurba sannan makusanta ma'ana anan zumun maganar zumunci yazo an gane ko sai abu na biyo ce amarallahu man sabaqana min al-umami bi silatir rahim Allah ya umurci wanda suka gabace mu na al'ummomi da su sadar da zumunci ashe ba akan mu farau ba faƙala ta'ala domin Allah maɗaukaki ya ce, Wa idha khazna mithaqa bani Isra'il kuma ka tuna a yayin da muka riki alƙawari da bani Isra'ila menene alƙawarin mu da su la ta'buduna illa Allah da dai kakku bauta mu wani face Allah wa bil walidaini ihsana kuma dangane da iyaye biyu ku kyautata musu wa dhil qurba sannan sai makusantanku an gane ko kaga wannan yana nuna ƙarfin haƙƙi sai na uku muqabalatul ihsani bil ihsani mukafa'atun wa mujazatun mallai ce muqabalatul ihsani bil ihsan idan an kyautata maka kai ma ka kyautata mukafa'atun wa mujazatun wannan abu ne wanda ake kaimun ummaka daidaito ne kuma abu ne wanda yake ya halasta kuma ake samun lada a cikinsa wa haqiqatis sila in an maka ka kyautata kuma an an in kai ma an an kyautata ma ka kyautata in an maka kai shine mukafa'a kama abin da kuke yi a wurin haihuwa in mace ta haihu akan tara mata zannuwa ko da leshina da sauransu in wance ta haihu ita ma sai kaga an an yi har wata ta ce wanda ta kawo min wance ta kawo min iri daya za a yi ta ce ki kai basu badarawa boss of shagon wannan ustazin yana amsa ko ba haka bane ko ki canza ko ya baki kuɗin ko ki ci ko ki ɗauki wanda ya fi shi ina hukuncin wannan a musulunci ha ina hukuncinsa a musulunci menene hukuncin jikin taron taimakon suna da kuke hukunci na ce yana da kyau ina dalilin kyau eh saboda nan mala ce mukafa'a ce ban ji ba kina kasa kasa da murya baki da gaskiya ne ka dade a'a to barin ba ku dalilin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man sana ilaikum ma'rufan fakafi'uhu wanda ya muku wani abu mai kyau kuma ku rama mishi kun gane fa in lam tajidu ma tukafi'u idan ba ku da abin da za ku iya rama mishi ku ce jazakallahu khaira Allah ya saka maka da alkhairi kun fahimta da wannan ya sanya wannan na na shafi na 44 44 an gane wannan in an yi maka kai din abubuwan da suke zuwa na al'ada musulunci yana duban su in ba su saba ma musulunci ba musulunci yana tabbatar da su kun fahimta in suka saba musulunci ne sai musulunci ya kore su da musulunci ya zo ya tar da mutane da al'adunsu iri daban-daban wanda suke nagari ne na alkhairi diya ba su da shi wanda yake kishiyar haka kuma sai musulunci ya rushe su to wannan baya daga ciki sai dai mubah ne abu ne halastacce amma zai iya zama haramun idan ya zamto kasuwan dole ya zan ba ta holan dan walakanci da kamo ni cikambi ba ma mai h din ba mai i ko cigambi ai akwai asalin mai kyan ko ba haka bane akwai kuma wanda yake satan sata ne barawo ne wanda yake mai saukin kudi to jin cewa an yi dole sai an yi yanzu ya zama matsala saboda ba Allah ne sanda ta yi miki ita sanda ke kika yau tana da karfin da za ta iya miki kamar yanda kika yi mata ba kun fahimci wannan ko to sai ma lai cewa haqiqatis sila amma haqiqanin abin da ake ce masadar da zumunci shine waslu man qata'aka min ad-dawil arham waslu shine ka sadar da zumunci da mutumin da man qata'aka kai ya yanke maka min dawil arhami na daga 'yan uwanka wanda mahaifa ya hada ku kun fahimta shaqiqai sune wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya li abbai wanda kuke uba ɗaya uwa daban-daban li ummai wanda kuke mene uwa ɗaya uba daban-daban ko aljaddu baba mahaifin uba wanda shi ma yana koma matsayin uba in wuri ya rincaɓe musamman a gado kaga wannan duk ya shafi musamman wanda dai suke cin gadon kan ka mutu an fahimci magana gwargwadon kusancin su gwargwadon karfin karfin zumuncin su to yanzu zumunci ta yi wahala ko ta yi wahala saboda mene yanayin mu rayuwarmu da muka ɗauka ta capitalism baka abota da mutum sai wanda yake da wadata irinka talaka kuma sai dai rayu da talaka wannan kuskure ne sannan kuma wannan baya zama dalilin da zai sa a yanke zumunci mun karanta aya suratu muhammad yanzu nan fa hal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqti'u arhamakum dole ka sadar da zumunci baka da zabi wata tun tana cewa zaka zo gaishe ta sai ta dauka zaka zo maula ne kuma kila baka ma taba roƙanta wani abu ba ko har ta daina daukan waya ko ta daina replying din messages to kiyawa zaki ce to yar banza Allah ya sani ba wani abu bane Allah ya san nayi ni ma ba ni baki wannan kuskure sai ki je ki ga ki gaisa in ta zo ta dauko ta ga kuke ga da Allah ga kudi dai ba ki ce a wallahi da kudin mota na da ma dai na ga yanda mama ta nuna ne gara mu tsada zumuncin nan nagode bar mata kudin ta ki tashi ki fita gobe za ki ga ko miss call ɗinki ta gani sai ta kira ki kun fahimci magana eh haka ake sada zumunci da wanda ya yanke ba kyale shi ake yi ba amma a fita sabgar abin hannun shi a fita sabgar abin hannun shi dan za a yi taron biki ba sai an ce to ana dai hada gudunmuwa wance ko zaki turo naki kar ku gaya mata sai dai ta ga ana yi billahi lazi sai ta ji jikinta ya mutu in dai ana rayau da gobe sai duniya ta mata wani duka rankwashi za ta mata ta zauna ta gigice tana da hankalinta sai ta gane ku ne gatanta da kafanta suɗuɓ-suɗuɓ za ku ga ta dawo cikinku, amma kar ku yanki, in ta ba da kar ku amsa, ku batta da abinta. An fahimci magana, amma kar a gulmanta, kar a zage ta, kar a yanke mata, in ɗan ta rashin lafiya a je in da ya karo karo a ce suwana ne suka bayar ita kokar a ce mata ta kawo amma ta kawo a amsa in haɗawa ake in koke za ta yi ma ke uwar gamin to kyale mata abinta ta san cewa Allah kike bi ba abin hannunta ba da wannan zaki mutunci zaki martaba an kana so ka bi karfin mutane ka guji abin hannunsu eh in dai baka ce mutane ba ni to duk ran da kai mari sai an zauna kuma dole a kiyaye ka an fahimci maganan Allah ya taimake mu to shine Allah subhanahu wataala anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zumunci shine ka ka sadar da wanda yanke maka daga cikin ma'abota wanda mahaifa ya hada ku qala annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah sabbata gare shi ya ce laysal wasilu bil mukafi'i wato mai sada zumunci ba shine wanda an mishi shi ma yayi ba walbanu walbaka walhanani mm. hadisin mata ko walakinnal wasilu sai dai wanda ake kira mai sada zumunci a shari'ar musulunci alladhi idza quti'at rahimahu shine wanda idan ƴan uwansa suka yanke masa wasalaha shi sai sada zumuncin kun gane za ku ji sakamakon haka a hadisin da zai kawo a gaba ta biyar za ku je sakamakon da mutum ke samu in haka ya zamto shine ɗabi'an shi rawahul bukhari imamul bukhari ya ruwaito a hadisi na 5991 sai mala ya ce gaba mu ta hudu karkashin sadar da zumunci in badara min zawin rahmi shay'un min ma yasu idan wani abu ya bayyana ya gangaro daga ɗaya daga cikin ‘yan uwanka na zumunci, irin abin da yake ya su'u yana bakanta rai, in wani abin takaici mara daɗi wanda rai bai so, ya bayyana maka ko ya zo maka daga wani daga cikin ‘yan uwanka, falzam janibal afwi, to ka riki ɓangaren yafiya. Wata ce za ki gani, ai dai na san EDD ɗinta saura wata uku billahi lazi sai na rama. Aba, ke yanzu sai ki ta aje datti a ranki har wata uku kun fahimta damuwa datti ne azaba ne azaba ne aje da ruku azaba ne ka rike wani a ranka azaba ne in za ka iya warware matsala ka warware in ba za ka iya ba ka rama gwargware da aka yi ma kowa ya huta amma shi kenan ka yi ta rike abu ai bai yi ba ba siffa ce ta mumini ba an fahimta ko to idan wani abu ya bayyana ya zo maka daga dan uwanka abin da ke bakanta rai falzam janibal afwi shari'a tana so ne ka tsaya a bangaren yafiya shi yafi shi yafi Allah ta'ala ya ce fa in aqabtum fa aqibu bi mithli ma uqibtum bihi idan an cutar da ku to kurama daidai gwargwado da abin da aka cutar da ku wanda zai wahala a fusata ka kuma karama daidai kun kula ko yara ne suke fada wani ya bige daya in ɗayan ya juya ramawa yakan mai shi ma da ɗan yadda ya mai ko yakan mai bugu ɗaya ya tsaya ai wani za ka ji sai ya mai mari uku ko ka ji yan kamar marin da tafi ƙarfi abin da aka yi mai shi yasa sai Allah ya ce to ku rama daidai wa daida me yasa Allah ta'ala ya ce ku rama daidai wa daida saboda ya san kana da hankali ka san zai wahala ka iya rama daidai wa daida wanda ya ji maka ciwo da kwalba aka ce jinin da ya daga digo hudu ne kana da tabbacin shi in ka sa kwalban za ka zubar da daidai hudun a jikin shi? To sai Allah ce ku yi daidai wa daidai tun daga nan Allah ya fara lallashin ka game da ka yafe. Da ya ce kai daidai ba kakka zarba kai ma ka zama mai laifi. To sai a gaba ma ya fito karara ya ce wala in sabartum da za ku yi haƙuri ku kyale da shi Allah kun tadda shi mafi alkhairin masu masu haƙuri. Kun fahimci magana? Da ya fi zaman maka alkhairi. to shi yasa naka ce kaza bangaren yafiya in dan uwanka yayi yayi maka a wannan gaba akwai abubuwa guda biyu da zamu yi misali da su tunda ku mata ne bari mu misali da nana Aisha radiyallahu anha nana Aisha Allah ya kare da gare ta kun san hadisatul ifki wancan kazantan labarin mara dadin fada da ya gudana a tarihi wannan labari ya zo fitina wa, wa al'umma kwarai da gaske saboda Allah subhanahu wataala sai da ya dauki ayoyi 13 cikin suratul nur a jere yana warware wannan matsalan aya wahayi fa ba aya ɗaya ba a jere Allah ya saukar da ayoyi 13 sannan duniya ta zauna lafiya to kaga inda yanzu ne ashe sai dai a hada a lahira kawai eh sai dai a hada a lahira to shine annabi sallallahu alaihi wasallam wani wasu mutane sun kasu wasu suna cewa na na'isha iyalinka ce ka zauna da ita annon sasulan kawai ka kyala mutane tunda Allah ya ɗaka da ita ya fi ka sanin tana da alkhairi wasu sun ɗauki wannan janibin wasu kuma suka kama bakinsu suka yi shiru faɗan ya fi ƙarfinsu kun fahimta wasu kuma sai suka shiga fagen cewa gaskiya wannan maganan koda gaskiya ne to imanin ta amfane ta da tubanta a wurin Allah koda ba gaskiya bane kai koda ba gaskiya bane gaskiya mu muna ganin a tsarkake gidan annabta me suke nufi a rabu da ita sake ta kun fahimci maganan to daga cikin waɗanda Allah ya jarabe su dan jarabawa ce daga cikin da suka faɗa wannan jaraba akwai Abdullahi ɗan na na asma'u yayatta uwa ɗaya uba ɗaya, ɗan ƙanwanta, kun sana na isha ba ta taɓa haihuwa ba, amma umuwa ake ce mata, umu Abdullahi to wannan Abdullahi da ta raina ne, ɗan wanta, ɗan yatta. To yana cikin wanda suke na ma'anin sulasulam cewan shi ku gaga shi ma ku gane imani ne sa shi haka fa. Ba wai zargin ta yake ba, ba wai ya yarda ba ne, ba wai tuhuman ta yake ba, tunda kanwan uwarsa ce kuma ta tare ne shi afi kowa ma santa to wannan abin da yazo kunnin nana Aisha ya bakanta mata rai na ƙarshe kuma koke ne dole ki ji zafi tace ba ta ba shi har abada la ukallimuhu abadan ba zan ƙara masa magana ba har in mutu ba ni ba Abdullahi to shine Abbas yayi ba shi Abbas kuma kun san ya girma mahaifin Annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana manya sun shigo magana sai da suka bari abu ya nisa hankali ya ɗallafa wata rana ya ce ina abdullahi aka ce gane ce ku zo mu ji suka biyo shi yana zuwa yi mana na isha sallama ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah ta ce wa alaikum salam ta ji kakanta ma kenan ko tun da wan uban mahaifinta dole ta girmama ya ce a nadukul mu shigo ta ce a aiko iya gidanku ne bismillah ku shigo ya ce kulluna dukkanmu ba ta sa akwai abdullahi ta ce kullukum ya am dukkanku baba yana shigowa tana ɗaga ido ta ga abdullahi ta sa an zo da sai ta miƙe tana juyawa za ta tafi ku ji muminai tana juyawa za ta shige ɗaki sai ce wai idan gidan annabin Allah ba iya yafiya ba ina za a sami yafiya a duniya ai sai ta tsaya idan har uwayen muminai ba za su iya juriya su yafe ba to su waye za su ɗauki wannan mar sai ta fashe da kuka tana kuka tana cewa nazartu wan nazru shadid wallahi alwashi na ɗauka ɗan nan ba ni ba shi har abada ma'ana ko a lahira kan Allah ya samu guri ɗaya da shi kun fahimci magana tana nazartu wan nazru shadid shi kuma da yake babba ne bai gushe ba yana jan hankalinta yana mata nasiha yana nusar da ita har sai da ta waye gari ta dawo cikin hayyacinta kuma ta yafe ma Abdullahi. Kun gane, kun gane magana? Me ya janyo wannan zumunci, in wani abu ya zo mara daɗi, yanzu an gane shi? Mala ya ce, to karki ɓangaren afuwa, wato littafin na wani wurin ba zai kai gudu ba ne. Sau don ba haka ba sai dai a fassara bakin amma saƙon ba za a gane ba. Na tabbatar wannan bayanin da na yi kun ƙara gamsuwa da fahimtar gaban da yake nufi fiye da dakila wucewa kawai muka yi. to abin yana da wahala amma dai Allah ka ba mu ikon kamantawa maliki wa qabil isa'atuhum bil isan ka fuskanci munana wanda mutane suka yi maka da dangi da kyautatawa kun san wani abu duk arzikin da Allah ya yi maka idan dangin ka ba su ba su amfana da shi baka da arziki kun ji wannan magana jama'a kun ji ni duk arzikin da Allah ya yi maka ka fi kowa kyautatawa, ka fi kowa yi da gaske, in dai danginka da ka haɗa jini da su ba su amfana da arzikinka, to har yanzu kai ba mai arziki ba ne a wurin musulunci. Amma wani ya muna na maka ka kyautata mishi, za mu karanta da kuwa tsariƙus salihin, annan sulasula ya faɗa ya ce sadakar da tafi kowanne daraja a wurin Allah ya ce sadakar da kai ma ɗan uwanka da ka san bai sanka. Ɗan uwanka na jini da ka san bai sanka. kai mai sadaka to wannan sadakar ta fi tsada a wurin Allah kuma na san yanzu kusan kowa anan sai ya iya tunano wani a danginsa da ke masa dan bita da kulli ko dan cakulkuli ko yana kana tafiya na dan sagala ma kafa kai tuntube ba dai a rasa in kun hada anti anti da kin fita tace munafuka ce da ana samu eh mana ai Allah ya san da hakan wato duk wannan su ne kankaran zunuban da zaki aljanna da su fa su ne hanyoyin kankaran zunuban da za a yafe miki ke ma naki kurakuran to malai ce ka kyautata in zaki kyauta ki mata dan abin da ba a rasa ba an fahimta in zaki bada ki sa da ita a layi wato musamman ku mata so da yawan kyautatawan ku ga dangi ƴaƴan ku sun fi ku moran wannan kyautatawa kun gane duk wanda take da yawan kyautatawa a dangi ku kula da kyau har a ƴaƴa za ku ga ƴaƴanta suna da wani special recognition a family za ku ga ana wani haba-haba da ƴaƴanta fiye da ƴaƴan wacce take hajiya kankamu ku lura da kyau za ku gani in ko te ciwo sai asibiti su rinka cewa dan Allah hudu zuwa shida ne lokacin ziyara to wannan shaida ne na da za ta mutu aljanna za ta wuce ta haka ai kokari ayi fa ikhwati yusuf ku duba ku ga ƴan uwan annabi yusuf in ji malam fa'alu bihi ma fa'alu sun aikata da shi abinda suka ga dama sun aikata abinda suka aikata na jefa shi a rijiya da nufin kashe shi haka ne ko fasafaha anhum fasafaha safaha sai ya kauda kai kaman ba a yi ba da Allah ce wal ya'fu wal yasfahu wal yasfahu al'afu shine ka yafe ka abin na cinka a rai amma kana ba komai rayuwa ne kun fahimci magana ai dai baka dau mataki ba amma an gane abin na me yana dukanka to amma kuma in kai in kai da Allah ya mallai ce fasafaha sai ya kauda kai kaman ba a yi ba wanda ya cutar da kai din ma bai gane cewa wai ka wai wancan mako ta gane abin da aka yi mata ta gane ke cewa wuya sa ta barki da halinki kun fahimci magana ita ta fahimci Allah ne ke baki fahimce shi ba shi yasa ta barki a haka to shine malai yace walam yubakh walam yubakhikum ko bai tozarta su ba annabi yusuf da yan uwansa suka dawo bai tozarta su ba bal da'alahum sai yi musu addu'a da'alahum akwai bambanci tsakanin da'alahum da da'a alaihim da'alahum sai musu addu'a ta alkhairi da'a alaihim sai yi musu mummunar addu'a. An gane? To, a nan wacce ce ciki ta alkhairin. Eh, da'a lahum sai yi musu addu'a ta gari, ga addu'an ne ce, ƙwala la tafri ba alaikumul yau, ya ce, daga yau ba zan ambata muku laifinku ba. Allahu Akbar. La tafri ba, ba ma zan ƙara ta da maganan kun jefa ni rijiya ba, ballantana ya zama ishu. Da Allah wannan ƙaramin mutum ne wanda zai wannan? ya ce babu ba zan ambata muku laifinku ba a yau ɗin nan ya firullahu lakum abinda kawai zan ce shine Allah ya muku gafara wa huwa arhamur rahimin kuma shine mafi rahaman masu rahama abu na biyar yazharu atharu siratir rahimi bil barakati fil mali wal umr to kun ga can duk abin da muka faɗo ayyuka ne masu gaggagaggan wahala ba sauki gare su ba kawai dai za ka yi su ne don kana neman yardan Allah amma ba an ce maka dan wai suna da sauki a rai ne yayin yin su ba to amma kuma albishirin ka kai nisa da zumunci gaba ta biyar malan na cewa da kai yadhharu athar silatir rahimi bil barakati fil mali wal umr duk me sada zumunci zai bayyana mene atharu silatir rahim tasirin wannan sada zumuncin naka ta ya zai bayyana bil barakati wallahi tallahi rayuwarka za ta albarka filmali a cikin dukiya duk wanda da dukiyarsa yake zumunci to za ku sha mamakin arzikin shi za ku sha mamaki kuma ku gwada ku gani ko an karɓi kuɗin ya dawo bai iya yi to sai kun ga an bar masa wani mutunci da karamci da lafiya da faɗa aji kuma akwai mutane da yawa wanda babu damman kuɗi a hannunsu amma wallahi duk matsalar rayuwa ko da baki suka ce ai musu an gama wasu ma ba sai sun jira ba ni na san mutumin da yanzu ya ta san mu shekara tamanin a garin Zaria yanda ya taimaki mutane a rayuwar shi yayi amfani da daman shi wallahi zai dade kuɗi ya hange su ma a hannun mutane zai dade bai ba yace shi bai san mai ake kashe kuɗi ba yace ya dade da san ya dade da manta ya ake kashe kuɗi sai dai ji su a baki a ida maganin su shi suna masa wahala saboda wani da ka gina ya zama kaza kaza duk wata zai aje shinkafa buhu kaza ce yawa ku fitar ku rabar ku dibi yayin ku ku raba kaza wani sutura wani kaza wani kaza wasu ma wallahi shi ya manta ya taimake su a rayuwa wani ma yaron yaron wanda ya taimaka ne yaron yaron oga ne amma zai zo yayi kun fahimci magana albarkan kenan filmali a cikin dukiya wal umur da rayuwar gaba ɗaya mai sada zumunci rayuwarsa ba ta zama ɗaya da wanda ba shi ba qala annabi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da aminci Allah sabbata gare shi ya ce man ahabba duk mutumin da mace ko namiji yake so an yubsata lahu fi rizqihi da ayalwata mishi a shimfida masa arzikinsa wa yunsa'a lahu fi atharihi a tsawaita masa rayuwansa kun gane Allah ta'ala ba an ce ana hura ma mutum rai a cikin mahaifiyansa ba a tambaye shi hadda ajalinsa yaushe za a ɗauki rayuwarsa to wallahi kin ce shekara talatin ko arba'in ko hamsin Allah ta'ala kina sada zumunci sai ce hamsin ɗinta na goge ku ƙara ashirin a kai eh malamai sun kawo wannan karkashin faɗin Allah ta'ala yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab Allah na shafi abin da ya so ya goge abin da da yace zai ya fasa Allah ta'ala yakan nufin wani abu ya fasa idan na ukuba ne amma bai fasa na rahama saboda karamcinsa, kamala irin tashi. Allah kan iya cewa zai mawana azaba, amma daga baya ce ya fasa zai mai ni'ima. Amma bai taɓa cewa zai ma wani ni'ima ba sai daga baya ce ya ɓata mun zan masa azaba baya haka. Ƙarƙashin wannan malamai suka kawo wannan, ga lamba nan ma ya sauke ya ce, ai abin nufi shi ne, yu akhiru lahu fi ajalihi za a yi masa jinkirin mutuwansa. Jinkirin mutuwa, wannan shi yasa iya muske karko. eh da zai ga mutum shekara 130 Allah ya sani ma an gado ta wurin uwanmu da muke na dai gaji ana ta mutu amma Allah ya sani na wuce muna da kaka mai 120 muna da mai 105 muna da mai kaza Allah ya sa su na gado ni in ci arziki eh yayanan nawa da ya rasu aka kira wani abuja aka ce ya ce la ilaha illallah Allah ya gafarta mishi mu kuma ya jinkirta mana wallahi ya ce Allah ba yanzu ba Allah Allah ka ji kanwana da rahama mu kuma Allah ba yanzu ba to ko ba yanzu ba ne da Allah ya samu je daddace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi din mai so a shimfida masa arzikin sa yawa kuma a tsawaita masa rayuwarsa ga aikin safal yasir rahimahu to ka sada zumuncin ka da yan uwanka ba fa sai da dukiya kadai ba tuntuba kawai ana ga muku musamman iyaye musamman iyaye so lokaci iyaye ba ma abin hannunka suke ne su ganka kawai wai ku tambayi kanku ya kuke in ƴaƴan ku kuka jima ku gansu ba ya kuke ji a ranku eh mazan mu da matan mu zai ce yawwa an yi hutu yaran nan kawai bari ka gan kai su mai duguri wurin kakanninsu wani ne tare na masallacin juma'a wannan juma'a ya ce duk mai duguri na kai su in huta ya ce wallahi kwana hudu na ji ina sha'awar in dawo da su haka ake yi musamman namiji wani lokacin baka sanin dan karamin yaro na da amfani a gida wallahi sai ba su nan ashe dan samun waya a caji dan kunna mun ruwa yi mun kaza ashe yana da wahala baka sani sai ba yaro ko ba mace wani ya ce ai ban san rashin mata hauka ba ne sai da matata ta yi tafiya na gane ashe ban san ina soket ɗin fitilar ɗaki yake ba wani ɗauke wuta ya farka a duhu ya ce ya ƙume so uku kafin ya gane inda su wuce yake shi ne ce shi wallahi sai ma matan shi kyauta sai da wallahi ce shi bai san wannan azaban bai ce shekaransu ko goma sha nawa da aure ba su taɓa rabuwa da sunan ko ta je unguwa shi bai nan ba sai dai ko in bai nan ba ta nan sun dawo tare amma ba wai ta bata nan shi bai nan ba to kaga wannan ba karamin abu bane abu na shida yan uwa musulmi malam yace malam ya faɗa yace silatul rahimi sadar da zumunci sababul lidukhulil janna to wannan kam shine karshe abun nema ai sadar da zumunci dalili ne dake sa mutum ya shiga aljanna Allah ka sa muna da rabo sa'ala rajulun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya tambayi manzan Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi faƙala ya ce ma'annabi sallallahu Alaihi wasallam dulla ne ala amalin ya manzan Allah sallallahu ka nuna mun wani aiki a amaluhu wanda zan aikata shi yudnini wanda in na aikata wannan aikin zai kusanta ni ya kawo ni kusa min aljannati da aljanna aikin da in na kullum zan zama kusa da gidan aljanna wa yuba'iduni minan nari kuma ka gaya min aikin da in nayi zai nisanta ni daga shiga wuta qala sai annan sallallahu alaihi wasallam to rike ga su karkai wasa da su abu na farko ta'budullaha ka bauta wa Allah la tushriku bihi shay'a karka hada shi da kowa a cikin bauta in kai wannan ka bada haƙƙin Allah wa tuqimus salata sannan ka tsaida sallah karkai wasa da sallah wa tutiyaz zakata sannan Allah baka dukiya ka bayar da zakka an samu nawa uku wa tasilu za rahimaka sannan kuma wa tasilu ka sada za rahimika waɗanda suke ma'abota zumuncinka ne wanda yake da haƙƙi na zumunci ka sadar da shi ko shi bai maka ba wani ya zo yi ma'annan sulasulan kwamfilan ya ce to ni sai in ta sadar da zumunci da su su ba su damu da ni ba ya ce da gaske ya ce ƙwarai kuwa ya ce to karka damu har ya tafi annan sulasulan kira shi ya ce ka ce kai kake sadarwa su ba su yi ya ce ya ce to kai haƙuri za ka zama kaman hayaki a gare su me kuke fahimta da kaman hayaki shi ne kullum za ka Allah zai rinka ɗaukaka ka a kansu za ka ɗaukaka su suna ƙasa da kai saboda baki taɓa ganin hayaki ya ƙasa ba iska da yana yin ƙasa ya kwashi abu ya sama da shi amma in dai hayaki ne sama yake yi hayaki bai sauka ƙasa kun fahimci magana shine ya ce to za ka zama tamkar hayaki a cikinsu in dai ka ci gaba da sadarwa to sai Allah ya maka ɗaukakar da su za su dawo ƙasa da kai da haka babu asara a ciki imamul bukhari da muslim suka ruwaito gaba ta gaba dangane da ladubba shine qada'u hajatin nas daga cikin abin da ke sa rayuwar musulmi ta albarka musamman ɗalibin ilimi in yana so ya samu alkhairin duniya da lahira shine ya rinka abin da ake ce ma qada'u hajatin nasi biyan ma mutane bukatu shiga cikin rayuwar mutane taimaka musu in suna cikin yanayi taimakon nan ana yin shi da dukiya idan bukatuwarsu ta dukiya ne wani ma ba dukiyar ka yake so ba mutuncinka kawai ke so ka taimake shi da shi ban san ko kun gane ba yanzu wani za a je neman masa aure neman izinin aure wa yake nema a je da shi masu mutunci saboda zai ci alfarman mutuncinsu. Kun fahimci magana? Wani kuma da alfarman kujeranka da Allah ya baka na matsayi ita yake bukata. Marayu ne an danne musu haƙi, ka sa a je a bincika haƙin nan a fitar musu da haƙinsu, ta biya musu bukata. Kila baka taɓa ganin su baka taɓa zuwa inda suke ba kwaɗa komai da su ba. To duk ɗalibin ilimi ana bukata ya zamto haka, saboda hakan nan shine aikin annabawa. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ku ji wannan hadisin da kyau yana cewa in tashi in ji wani dan uwana musulmi da yake cikin damuwa in je in biya masa bukata a tafi tare da ni ko da ba ni na biya bukatan ba ce na cikin kwamitin wanda suka je za a nemi biyan bukatansa yace yafi alkhairi a gare ni sama da in zo masallaci na na Madina in yi itikafi na wata daya wata ta ciro wayanta za mu buga ladan mu gani sama da yi itikafi a masallacin Madina na wata ɗaya. Kafin itikafi a masallacin, sallanki kowace sallanki ɗaya a masallacin Madina lada dubu ne. Kowace sallanki ɗaya, ko ta nafila, ko ta farilla, ko ta gawa lada dubu ne. To yanzu mu ƙaddara za ka yi sallah a masallaci annan sallam na wata ɗaya lada nawa za ka samu ku buga mana biyar so talatin ɗari da hamsin ko za ka samu salloli na ɗari da hamsin za ka samu lada dubu ɗari da hamsin haka ne za ka samu lada dubu ɗari da hamsin to idan kuma za ka yi sunanin rawatib ba kowace sallah za ka haɗa ta da na filfilinta kun fahimci wannan in fa za a yi sallan gawa a masallacin idan gawa goma ce kowace lada ka kowace gawa ɗaya kana da lada dubu ɗaya ne to mu ɗauka a kan ma ba za ka yi na filan ba lada dubu ɗari da hamsin na sallan kaɗai banda na azumin da kai don ba za ka yi itikafi ba sai kana azumi ba a ce maka mai itikafi dole sai akwai azumi a bakinka kuma ka lizumci masallaci shine itikafi don kana kwana a masallaci baka azumi ba itikafi kake ba to annan sulasa ya ce kawai in tafi tare da dan uwana a je a biya masa bukata to ya fi soyuwa a gare ni fiye da in zauna in samu wannan ladan da muka faɗa a yanzu kun fahimci wannan to shine sai mala yace ibada ibadatullahi wa naf'ul khalqi min asbabi nawali rahmatillah abubuwa biyu na farkon su ibadatul ibadatullahi bautawa Allah kun ji daya wanda wannan haƙƙin Allah ne wa naf'ul khalq ai annasu shine ma'anan al khalq da amfanar da mutane bautan Allah da amfanar da mutane abubuwan nan biyu min asbabi nawali rahmatillah suna daga cikin dalilan da ke sa mutum ya samu rahaman Allah qala ibn al-qayyim ibn al-qayyim Allah ya masa rahama ya ce miftahu husulir rahma mabudin da ke sa ka isa ga rahama mabudin da ke sa ka riski rahama mabudin da ke bude maka kofar rahama shine kamar haka al'isanu fi ibadatil khalik ka kyautata bauta wa wanda ya halicce ka ka kyautata bauta ma wanda ya halicce ka ka buɗe step ɗaya saura ɗaya wasa'i fi naf'i abidihi sannan kai kai kawo kai faɗi tashi wurin ganin kana amfanar da bayinsa hadari ne ko mashin alamin da ya kaka ga labarin duniyan nan na ga rana ni dai ta inda nake amma duba an yan madara za su duka kan akai to mun fahimta ko malam ibn qayyim ya kawo wannan yace yace waɗannan abubuwa biyu sune kofofin mene rahama ka kyautata bauta ma Allah kai kokarin faɗi tashi wurin taimakon bayin Allah babban magana subbukun ƙudusun rabbul mala'ikatu wa ruhu. Yaya, mu tsaya a nan? To, ko ba ku tsorata ba? Gaskiya ne, tarbiyanku na kyau. Allah ya saka muku da alkhairi, Allah ya muku albarka, Allah ya baku ilimi mai amfani. Wannan maganan tana cikin hadil arwa shafi na 66. Muna tare? To sai malam ya ce khidmatun nas gaba ta biyu kenan. yi ma mutane hidima, annasu nan musulmi da kafirai. Kun fahimta? Idan kai bogola anguwan kakkace suke rasofa kan su ɗibi ruwa ku buɗe su ɗiba. An fahimci magana? Haddon da ba musulmi ku ba shi ba matsala, duniya ce, inda rabo sai dawo ya musulunta. An gane? In ma bai musulunta ba an nuna mai kyawun addinin. Wal isanu ilaihim, hidimta mu mutane da kyautata musu min manhajil mursalin wannan tsari ne na na manzanni jakadun da Allah ya turo duniya abinda suke kenan hidimtawa mutane shi yasa nan sallallahu alaihi wasallam mun gani ai wanda har sai da aka zubar masa da jini sanadiyan haka fa Musa ku duba annabi Musa alaihi salam a ana imra'ataini fi saqil ma ya taimaki waɗannan matan guda biyu a lokacin shayar da su ruwa an tuna waɗannan matan guda biyu ya taimake su wanda za mu ji. Ƙwala ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce, Walan ma warada ma a madiyana ko, a yalin lokacin da ya iso mashayar ruwa na madiyan shiwa ne, annabi Musa. Yayin da ya iso wurin waje da alaihi ummatan minan nasi, sai ya tarar da wasu gungun mutane. me suke yi yaskuna suna shayar da dabbobinsu wa wajada min dunihim ra'ataini tazudani kuma sai ya mene ya samu wasu mata su biyu a gefe suna kare dabbobinsu shine yazudani suna kare dabbobinsu suna kokarin su samu abinda za su shayar da su kada dabbobin su ma su gudu qala sai ce da su ma khatbukuma me ya same ku ku waɗannan mata menene al'amarinku qalata su biyun sai suka ce da shi ai matsalan ita ce la nasqi hatta yasdira ri'a mu ai ba mu shayarwa ba mu shayar da ruwa har sai makiyaya sun watse saboda me wahalan da za mu sha ba za mu iya sauri ba za su addabe mu ɗaya kenan sannan na biyu muna da tarbiyyar da ba mu cakuɗeɗeniya da maza mai turereniya da su amma wace yanzu ana kaɗa gangan siyasa a layi za a ganta ana karɓar naira ɗari shida yanzu ma wai an yi tsada kenan nawa aka raba wannan zaben na riga na ga hoton taliya na kuɗi ba ɗari biyu ne o dubu ɗaya ne to ashe dai farashin ya ɗan haushi ma Yawo. na ta gani wata mata mun fito a wancan masallaci an yi taron siyasa a layin nan ta riko da wani zanin tarabi ba a kafada wallahi ta riko naira arba'in ashirin ashirin sababbi dal da ledan gishiri a ɗayan hannun ɗayan hannun ta rike kuɗin kafaɗar ta ya goce hannun a sama kamar an harbi tantabara tana ni bala'in ma bai san na fita ba ni bala'i tana kuka wallahi a gabana tana ni bala'in ma ban san ya fita bai san na fita ba nace kuma Allah ya kiyaye in ba zai miki fitan karshe ba yau waye fito da ke rigiman ma yanzu naira 40 da gishiri me zai miki ko daura wannan gocewan ba zai yi ba tace wallahi malam to inda ni daban tausayi inda daban tausayi ta dauki laifinta nace yar bada tace kwarai ko malam wallahi ne kuskure nace to Allah ya fe miki Allah ya fiye miki amma baki kyauta ba an gane ko to su suka ce la nasi hatta yusdira ri'a wa abuna kuma mahaifinmu shaykhun kabir tsoho ne tukuf da annabi Musa ya ji wannan ba ana magana kan hidimtawa mutane bane kuma aka ce aikin manzanni ne to fasaqalahuma sai ya tashi shayar da su ruwa shi annabi Musa thumma tawalla ila dhilli sannan sai ya koma inuwa ya zauna faƙwale ya ce rabbi ya ubangiji inni lima an zarta ilayya min khairin faƙir lallai ni na daga abin da ka aiko min gare shi mabukaci ne kenan ana tawassuli da aikin alkhairi a nemi biyan bukata za ki iya taimakon wani sai ki roki Allah ke ma biya miki naki an fahimci ayan to ƙarshen magana mala ya ce wa nabiyina muhammadin magana ta ƙare sallallahu alaihi wa sallam kuma annabinmu muhammad sallallahu alaihi wa sallama lamma nazala alaihi alwahyu a yayin da wahayi ya sauka a gare shi ata ila khadija ya tashi je wurin nana khadija radiyallahu anha a yayin da ya je wurin ta nan khaifan a tsorace yartajifu fuadahu zuciyarsa tana kyarma tana raurawa an fahimta ko zuciyarsa tana kyarma fa zakkaratu da taga haka nana khadija kaga mace ta gari ta ce kai ka san bala'in da ka ɗibo ma kanka ni na kwamitin siyasa ne sai ka san yadda za ka yi da su ka kira abokinka ku karata in wata ne haka za ta ce da ce to ni fa kaga kaga matsalanka ta ƙara ma matsala kenan jininka daga ɗari da ashirin ya koma da saba'in da biyu to amma da yake Allah ya sa tana da hankali me ta yi na na Khadija Allah ya saka mata da alkhairi fa zakkaratu sai ta tuna mishi sai ta ambata mishi mene bi amalihi salihah ayyukansa na kwarai ma'an nasi da mutane. Kun ga fikihun na na Khadija ko? Sai bata kawo mishi sallan daren shi ba saboda sallan daren shi shi da ubangijin shi ne. Ai a waje ne ya ga abin da ya gani. Kuma ba tana tsammanin kila mutum ne yayi masa wannan abun. Kun fahimta? Sai ta kawo mai kewa alakanka da mutane suna da kyau. Mala Abubakar Mahmud Gumi Allah ji kansa da rahama. Taro za a je aka ce muna tsoron za su yi mitin ɗin nan fa kaman an shirya wani manakisan da za a cutar da kai in ka je. yace shin kuna tahiya ko ba ku tahiya in ba ku tahiya kuma tsani in tahi shine aka zo suna aka ce algafata mallan ka zauna mu mu wakilce ka ma baka report yace a a da kaina nika tahiya ban nihi kowa da sharri ba babu wanda sharri ne shika isowa gare ni haka ya fada yace ban nufi kowa da sharri ba to ba wanda kuma sharrin shi ni zai mene zai zo mani karshe ko sai gashi ya ji ya dawo lahiya lau sai ce kun ga abin da nika hidi muku shedan annan shika ziga ku shaidan annan kuka tsoro Allah sarki manya Allah ji kansa da rahama sai ta tuna masa ayyukansa na gari tare da mutane faqalat lahu tace da shi wallahi kafin in ce komai ina maka rantsuwa da Allah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai dinnan la yuhzika Allahu abadan har abada Allah ba zai walakanta ka ba ka biyo hanya wanda suke walakanta ba ba layin wanda suke walakanta ka biyo ba ina dalilin wannan maganan ki ta ce innaka la tasilur rahim kana fasa da zumunci fa baka fa wulakanta ƴan uwanka ba fa baka tozarta asalinka ba fa baka bar su ba fa haka nan fa kana fasa da zumunci wa tasdiqul hadith kuma in ka tashi magana fa gaskiya kake faɗi baka ƙarya wa tahmilul kal kana daukan nauyi gashi ne ya sauke nan ba ta biyu ko ai tu'inu man la yaqdiru ala al-amali wal kasabi in a ce tahmilul kal shine tu'inu kana taimakon man la yaqdiru wanda bai da iko alal amali da zai iya fita yi aiki da kanshi kila saboda tsufa ko rashin lafiya ko gajiyawa wal kasbi kuma kana taimakon wanda ba zai iya fita ya nemo ba shine muke ce magajiyayyu an gane tace kana taimakon gajiyayyu to ya Allah kai zai bari a cutar da kai ai bari ku ji ko annabi ne kaga ya mutu to sai da ya gama isar da sako annabi nuhu ba ku ga Allah ce fa ma amana ma'ahu illa illa qalil ba suka ce daga cikin hikiman da yasa annabi nuhu ya dade bai mutu ba shine an dade ba karbi sakon shi ba amma daga lokacin da aka samu da suka yi imani da shi za su ci gaba da isar da sakon sai aka dauke shi ya zo ya huta shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam dalilin da yasa ce balir rafiqil a'la kenan sanda za a dauki ran shi aka ce wanne kake so tafiya ko zama ya ce a kai ni kusa da Allah a je a huta haka nan ai su abubakar da umar za su tsaya da Uthman da Ali da sauransu an gane ko yawwa to ma Allah ka sa mu shuka alkhairi kan mu tafi shine ta ce wa taksibul ma'dum kana neman wanda baya nan kakan bincike halin da mutane ke ciki shi ma ya sauke lamba a ƙasa ko yace ai abin taksibul mene ma'dum kana samu ma wanda bai da shi kai shi nan ya ce a nan taksibul ma'alun shi ne tuwaƙin nasa kana bai wa mutane ma la ya ji dunahu inda ka irin abin da ba su samu a wurin waninka kun fahimta kana irin kyauta mai ban mamaki shi yasa ni balaraban ƙauye da ya zo tun kan ya musulunta ma tun kafin ya musulunta aka zo kawai annan sulasula ya bashi tumakai guda ɗari ya ce ni kaɗai a guda goma ya ce ni kare ce ku ƙara mai goma sai alaka ba shi kusan guda ɗari biyu dabbobi da ya haura kuma yana shiga garinsu ya ɗaga murya tun daga bakin garin ya ce a yohannas ya ku mutane abinda nake son gaya muku aslimu wallahi ku je ku musulunta kun fahimta ya ce fa inna muhammadan sallallahu alaihi wasallam domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi gashi can yana kyauta ata'a wani irin kyauta wanda na mutumin da malla ya shalfaka bai tsoron talauci da aka kuje ku musulunta to shine anan take ce mishi ai kana samar ma wani kana irin kyautar da wani wanda ba kai ba bai iya irin shi sannan sai ta ce mene wata kirri dhaif sannan kana sauke baki kana sauke baki yanzu wani shi ko dan uwansa yazo to ne ba ku sanar da ni ba kuma gashi wata ya raba haba dan uwa kai kake iya rayuwa shin ko in dai bako ne zai kashe ka ne kan ya tafi in dai cinye duk abin da za ku ci a watan ne a lokaci in ce da wata mai zuwa kawarki wani ya tafi ma sai dai ka je jana'izar shi ya tafi kenan wani fa in ya zo kwana ukun nan shine iya arzikin da zai ci a cikin ki shi kenan wannan ne iya arzikin shi shi a ƴan uwantakan ki da shi shi kenan wallahi daga nan wani har ya koma ga Allah ba zai dawo gidanki ba kuma dan uwanka ne haka dinga complain na bala'i haka na ga hoton wani wai doya ya siyo da ya ga ta girma da yawa sai ya samu maka sai raba ta gida uku ya ce talata laraba da asabar ran talata an zo yi shaida a yanke daga nan za a dafa in an zo na ran juma'a nan na ran asabar ma'ana kar a yi mata dafawa ɗaya a yanka ta gida uku to almubazzaranci bai da kyau kuma mata kamata su tausaya ma maza musamman a yanayin da ake ciki amma wannan ba kuma uzuri ne da zai sa ba ka taimaki ɗan uwanka ba ko zai zo ba za ka ciyar da shi ba jama'a kun gane Allah ya taimake mu to wannan shi ma ya sauke lamba da yace kuma kana sauke bako sai ce ai abin nufi shine to hayyu lahu ta'amahu kana kimtsa mu bako abincinsa wa nuzulahu da masauki inda kai mu bako masauki da abinci to shi ne wannan ka zaunar da shi wa tu'inu ala nawa'ibil haqq sannan kuma kana taimakon nawa'ibul haqq shi ma mala ya fassara yace ai yanzilu bin nasi min al hawadisi kana taimakon duk wanda wani abu ya afka mishi a cikin mutane kaman yanda ake da fama ne ko fema ana da fema ko yan emergency din nan ya sunan su wannan masu kai tallafi din nan abu ya auka mutane nema na state ba Ihin, National Emergency Agency su ne na federal ba, ba akwai na state ba? Ihin to su. To waɗannan, annan sulasallan shi ya fara yin su, kuma gwamnatin Said na Umar ta yi su. To kai ma a karan kanka ya kamata kai wannan. Idan ka ga Allah ya baka wadatan da kana da shi, sai ka sa tsarin da za ka rinka cire wani abu na taimakon mutane. Ana ne duk mutumin da yake neman dukiya don shi a raɗin kanshi bai da dabara, sakaran mutum ne. ba a neman arziki dukiya wai don kai kanka kai kadai ba yin haka za ka nema don kanka da tsara mutuncinka da bukatunka da zuriyanka da ‘ya'yanka da addininka sannan kuma ana nema don rizabin ma ‘yan uwanka da za su shiga musiba ana yin haka kuma ba a jira sai sun zo sun gama walakanta sun nema in kaga kana da ɗan abin da ka samu kai ba za ka taɓa ƙoshi ba ɗan adam bai samu abin da ran shi ke so alhakumut takasur hatta zurtumul maqabir in ka samu namun da ka samu wata ranar rufe ido za ka yi sai kakura da ɗinka riga kai sadaka da kuɗin kakura da kaza kai kaza haka ake yi to wallahi ba mamaki a nan ne Allah zai baka rahama kuma ba wanda ya taɓa wannan abin wallahi ko kafiri ne sai a duniya Allah ya biya shi ko kafiri ne ballanta na ke mumina musulma Allah ya ce make mu to wannan shine abin da malaika a na biyu sai na uku yace al-islamu jama'a bainal ibadati wal mu'amala musulunci ya hada mana bauta ne da mu'amala musulunci ya shafi bauta kuma ya shafi mu'amala na zamantakewa wal jam'u baina ibadatillahi wa naf'il khalqi kun ga hada bautawa Allah da amfanar da mutane la yaqumu bihima babu wanda ke iya hada bautan Allah da taimakon mutane illa al muwaffaq sai wanda Allah ya datar da shi yana so ya masa rahama to anan sai ki tambayi kanki kima kanki wani tsari daya yau tun da rana ya fito ya faduwa kika amfana kun fahimci magana wa kika amfanar a yau ke da zaki kwanta bacci yau mala'iku za su rufe littafin yau dinki wa kika amfanar ya ibadanki ya amfanar wanki an fa wannan koda ko da nasiha ce ko da dukiya ko da zumunci ko ki dai amfanar an fahimci wannan to shine abin da malaika ce illal muwaffaq sai wanda Allah ya datar da shi Allah ka sa muna cikin su qala ibn rajab ibn rajab alhambali Allah ya masa rahama yace wal jam'u bainal qiyami bi huquqillahi wa huquqi ibadihi azizun jiddan Allahu akbar yace wal jam'u a samu mutun yana iya hada bainal qiyami bi huquqillahi ya tsayi wurin kiyaye haƙoƙin Allah wa huquqi ibadihi sannan ko mutun yana iya kiyaye haƙoƙin bayin Allah azizun jiddan wannan abu ne mai wahala kwarai abu ne mai wahala sai kayi da gaske la yaqwa alaihi babu wanda ke iya tsayuwa ya kalfafa a kansa illal kummalu sai wanda Allah ya bashi kamala kun fahimta ba mai iya wannan sai wanda Allah ya bashi kamala minal anbiya'i na daga cikin annabawa was-siddiqina da siddiqai as-siddiq shine duk wanda ke taimakon annabin Allah an gane ko ku duba annabi Yunus alaihi salam da wahala ce wahala nan taimakon mutane fita ya har kifi ya haɗiye shi kun fahimci magana annabi Musa ma sai da ya ja da saboda abin akwai wahala to amma kuma aljanna kike nema haka nan zaki hakuri na hudu man ahsana ila nas lokaci ne min ce ku haka ne to mu je kasan nan man ahsana ila nas duk mutumin da ya kyautata zuwa ga mutane walam yarju minhum shay'an nala sa'ada ku rike wannan gaban man ahsana inan nasi duk mutumin da ya kyautata zuwa ga mutane sannan yayin kyautatawan shin nan walam yarju minhum bai fatan samun komai a wurin su ba kun gane yanzu san da wani zai tsaya zai takarar siyasa zaka ga wani ba zai taimake shi ba wanda ga ya taimake shi ko wanda ba wanda ya iyali ko wanda ke so a yi da shi ko ba haka bane daga ran da ya samu appointment ba sai ga ana ƙaryan dangi da shi karere haka ne haka ne sai ka ga waida da baka da shi wani bai taimake ka ba sai da aka baka appointment sai aka maka ragon sallah ni da yanzu na fi karfin shi wani zan ma me yasa ka kawo saboda shi ma yana fatan shi ma ai mai to kaga wannan ba lada ina fata mun gane duk da bai rushe wancan na bacin haihuwa da muka yi ba babin su daban to duk wanda ya kyautata ma mutane bai fatan samun wani abu min shay'an wani abu ko mun kankantar zagare su nalar sa'ada to wannan ya samu rabauta ta duniya da lahira qala shaykhul islam shaykhul islam ibn taymiya Allah ya ji kansa da rahama ya ce was sa'adatu fi mu'amalatil khalq abinda ake nufi da rabauta a cikin mu'amala da mutane shine an tu'amilahum lillahi kai mu'amala da mutane domin Allah ba don su saka maka ba fatarjullaha fihim kana fatan samun lada a wurin Allah a cikin mu'amalanka da su wala tarjuhum fillahi baka jiran su su tsinana maka wani abu a wurin Allah face dai Allah ya baka lada abin da kai kai musu wa takhafuhu fihim kuma a yayin mu'amalanka ji tsoron Allah a cikin mu'amala da su kada yanto ka fi su dabara kai ta cutansu kada yanto ka fi su karfi kai ta danne musu haƙƙi kar ka gansu wawaye yan ƙauye ka rike nasu kana ba su ɗan kaɗan inda yawa Allah ya ba su ba su da yawansu ta ai za su ɓannata ba su su ɓannata nasu ne Allah ya ba su an fahimta ko? wala ta khafuhum fillahi kuma su a mu'amalan kakka ji tsoron su domin Allah ko za su cutar da kai kai wa yuhsinu ilaihim ko wa yusani ilaihim raja'u thawabillahi kuma mutun ya kyautata samun kyakkyawan fata na samun lada a wurin Allah sanadiyan su lan li mukafa'atihim ba wai da nufin su saka maka in kai musu ba wa takuffu an zulmihim sannan ka kame daga cutar da mutane kakka yadda wani ya mutu ka tuna ka zalunce shi ka shiga uku Haufan min Allah kuma kai haka ne saboda tsoron Allah la minhum ba wai tsoron su su mutanen ba na ƙarshe malai ce saral ulama ala nahjil anbiya fil jam'i baina ibadati Allah wa khidmatin nas saral anbiya annaba sun tafiyar da rayuwarsu shine saral anbiya annaba sun tafiyar da rayuwar saral ulama afwan ulama ne ko tuntuban harshe ne saral ulama malamai sun tafiyar da rayuwarsu alaman hajjil anbiya bisa tsarin annabawa duk malami haka za ka gan shi duk in ka auna ka ga sai ka ga abin da mutane suka ci na rayuwar malami a waje dangin shi da 'ya'yansa da wasu ba su ci irinsa ba duk galibi haka za ka gani ka ɗauka tun daga jiya har yau na faɗa muku umar bin abdulaziz da sahabbai da sauransu duk haka za ka gani sai dai allah ya maka tukuici kuma a cikin 'ya'yan naka shi to da wannan yace malamai sun tafiyar da rayuwarsu akan tsarin irin rayuwar annabawa fil jam'i bainal ibada baina ibadatillahi ta yanda zaka tadda suna bautawa Allah wa khidmatin nasi kuma suna ma mutane hidima qala az-zahabi imam az-zahabi Allah ya masa rahama yace an ibn taymiya yana bada labarin shaykhul islam ibn taymiya yace walahu muhibbuna min al-ulama was-sulaha Malam Ibn Taymiyyah yana da waɗanda suke tsananin son shi daga cikin malamai da mutanen kirki. Malamai da mutanen kirki suna kaunan shi ga mu ma muna daga cikin su duk da mu ba malamai bane. Wa min al-jund wal umara kuma yana da wanda suke tsananin son shi daga cikin sojoji da waɗanda suke sarakuna. Wa min at-tujjar Ibn Taymiyyah Allah ya sa soyayya shi a zukatan ƴan kasuwa wal kubara da manyan mutane masu fada aji. wasa'irul amma da ma sauran gama garin mutane tuhibbu ibn taymiya suna son shekul islam ibn taymiya me yasa li'annahu saboda shi shekul islam ibn taymiya muntasibun ya siffantu ya ginu ya kafa kansa ya gina rayuwarsa li naf'ihim wurin amfanar da nau'in waɗannan mutanen duk in ka same shi to fitilla ne haske yake fitarwa ba duhu lailan wa nahara ba dare ba yini bilisanihi wani lokaci da harshensa yake ya karantar da su ge musu wa'azi ge ta ta yi ko ya sulhu tsakanin wanda suka yi saɓani an fahimta ko ko kuma ya wanda za a cuce shi a kasuwa ya taya shi ciniki ke ma an kika yaka kin amfanar abin da ake sayarwa ɗari bakwai kin ga za a danna wata a cuce ta sayar mata dubu biyu da dubu ɗaya da ɗari biyu yake ce a'a haba wance ya an siyar kaza ki kaza kin ga bilisaniki da harshen ki kin janyo mai ruwarki amfani ki ba ta shawara ki guiding ɗinta kan abin da ba ta iyawa wannan duka amfani ne wa kalamihi ko kuma da alƙalumansa yanzu mun kabin kabus status mu kawai rayuwa ta zafi ake ta tai ko labarin tunubu to ki ta sa hadisi man in kin ce an ce mai ya tashi an kaza an kaza wayannan an ga ango da bakan leda da darafa ba, gawayi ne a ciki wai ba kasa bane gawayi ne wannan ka sa mu nishadi mun ji dadi Allah baka ladan nishadi amma bai kai ka tunasar da mu gobe juma'a mi annabi salati ba an fahimci an fahimci wannan eh to shikenan insha Allah ina ga ku mu hakuri mu takaita anan ina son je asibitin duba malamin mu da ya kare kamar yadda na gaya muku a gobe insha Allah karatu karfe 2 ne ko walima karfe 4 eh jibi ma haka jibi ma karatu da an sako juma'a insha Allah karfe biyu shi ma dai kawai takaice haka ne sannan kuma shi ma za a yi walima karfe hudu haka ne to Allah ya datar da mu subhanaka allahumma wa bihamdika shalla anta astaghfiruka yau dai ba karatun da yawa ba a dai Allah ya sa mu dace darasi na 11 za mu tashi na'am
malam waya hukuncin daukan azumi da zuwa walima da shi ranar ya kama
ta ce ya hukuncin ɗaukan azumi da zuwa walima da shi idan ya kama ranar alhamis abinda ake so shine ya ablahi bin umar Allah ya ƙara da a gare shi yakan in an gayyace ka walima ko kana azumi ana so ka je kin fahimta abinda idan shi wanda ya gayyace ka ya buƙaci ka ajiye azumin idan azumin nafila ne yana da haƙƙi ka ajiye masa kun fahimci magana in wanda ya gaice ka yace yana so ka ajiye to zaka ajiye azumi idan kuma baka ajiye ba ma'ana shi bai nuna lalle ba damuwansa ne sai ka ajiye azumi ba to babu damuwa amma in ka duba kaga kila zai fi farin ciki da yaga ka zo ka ci ka sha a wurinsa to ka ajiye azumi ka je walima shi yafi falala da dacewa domin ya zanto zumunci kuma kana da lada na niyyar azuminka da kai amma idan mutum ya je walima yana azumi bai ajiye azumin ba amma ya halarci waliman shi ma ba laifi bane wasu daga cikin magabata suna yin haka sai dai mafi dacewa da sunnan shine in ta tabbata waliman ne da aka gayyace ka aka kebance ka da gayyata to ajiyewan shine yafi wallahi a'lam na'am menene sunan ibn taymiya to sai mun zo kan shi mai tarjaman shi a takeice wata rana insha Allah yau 20 da nawa ne watan boko subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah